majalisar malamai na wannan ƙungiya alƙali a sheikh suleiman yusuf bashir babban limamin masallacin juma'a na gwallaga don gabatar da wa'azi ko ci gaba da wa'azi a wannan mimbari mai albarka tare da shi akwai alaramma idris ibrahim kolo daga misau alaramma idris ibrahim kolo a sheikh suleiman yusuf bashir daga bauchi na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال إنما طائركم عند الله بل أنتم قوم تجهلون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار السلام عليكم muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa fiskokinmu a wannan yammaci na 20 ko 21 ga watan Rajab hijirar ma'aiki tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi bayan shekara 1447 wanda ya dace da watan 11 a da 11 ga watan 1 na shekarar 2026 muka tsinci kawunanmu a wannan rana a ɗaya daga cikin manya-manyan taro wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe su ya kuma nuna cewa duk taron da ba ɗaya daga cikin wannan hukun ba subhanahu wa ta'ala ma bai ɗauke shi a matsayin wani taron da za a samu alkhairi wala khaira fi kasiri لا خير في كثير نجواهم إلا من أمر بصدقة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما
subhanahu wa ta'ala yana cewa dukkan tarurruka ire-ire da ake yi taruka na siyasa ne taruka akan tattalin arziki ne taruka akan duk wani abin da ya shafi rayuwar jama'a in dai ba waɗannan guda uku ba Allah shi babu alheri a ciki shine ko taron da aka yi aka yi umarni da aikin alkhairi shine taron da aka yi aka yi umarni da aiki na alkhairi ko kuma aka yi umarni da sadaka ko kuma aka yi umarni da kyautata tsakanin mutane idan ka yi murna cewa ka samu kanka da a cikin taro ɗaya daga cikin waɗannan tarukan tsuguna ba ta ƙare ba subhanahu wa ta'ala yana cewa to duk wanda ya wannan ɗin wato duk wanda ya aikata wannan ibtiga a marbatin lahi ya yi ne domin neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala wato ya tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ƙa'ida na karɓaɓɓen aiki ya nuna cewa al-ikhlas wal mutaba'a to ko da ka tsinci kanka akan wannan ana kuma buƙatar sai ka tsarkake tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala Allah kuma ya alƙawarin duk wanda ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu ga tsarkakewa ga Allah subhanahu wata'ala ga biyayya da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya alƙawarin wato zai bashi lada wanda yake wanda yake mai girma duk girman Allah subhanahu wata'ala shi da kansa ne ce ladan mai girma ne a bisa abinda malamanmu suka gabatar muna cewa duka in ka tara su tun daga farko wa'azi na farko har ya zuwa na yanzu abin nan ne da imamun shafi yake cewa kullum ulumi zuwa alƙur'ani mashgalatu imma alhadith wa imma alfiqh fi din alilmu ma kana fihi qala haddathana وما سواه وما سواه وما سوى ذاك وسواس الشياطين yana cewa duk wani abin da za a kira shi ilimi shine abin da malamanmu nan suka karantar tun daga mai wa'azi na farko har ya zuwa lokacin da na hau cewa ƙala Allahu ƙala Rasuluhu wato ko dai koyarwa daga alkur'ani da kuma ƙarin bayani daga ainihin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama musamman na ƙarshe ma da ke cewa in ka cire sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ka raba shi da alkur'ani to gaba ɗaya ma ka ce a rusa addini ne tuntuni shekaru dubu da suka wuce imamu shafi'i ma yana cewa duk wani abin da ba alkur'ani ba ne ba kuma hadisi ba ne ba ilimin fiqh ba ne wasuwasi ne na shaitan Allah ka tsare mu daga wasuwasi na shaitan gaba na gaba shine ina so in gabatar da godiya gaban gajiya da ainihin wa shugabannin ƙananan hukumomi na wannan Bauchi state da suka da suka ainihin sako mana malamai wadda muka zo muka yi abin nan mutum akan abin da ya shafi tafsiri kuma an yi kyakkyawan mutum an samu kyakkyawan natija don haka muna gode musu muna kuma ba su ban abin musu ban gajiya akan waɗanda suka zo da kuma waɗanda suka turo wakilansu da kuma waɗanda suka turo wanda yake lalura ya hana su zuwa ba su samu wakilin da suka turo ba da fatan subhanahu wata'ala ya karba mana kuma gwargwadon abin da aka tattauna kan wajen tafsiri insha Allah da ma a ce mun haɗu shi sakatar da shi mataimakin sakatare da ɗauki mini shi ne malam rabi'u barawal dr rabi'u barawal ko da shi kansa malam muhammadu manga duk da shi mataimakin shugaban malamai ya iso mun gode Allah subhanahu wata'ala da ya jara mana da kafaɗansa da ma mun yi rijiyar da abubuwan a nan amma kasancewa bai kamata a ce waɗansu abubuwan su anan da su ji ba sai mun tattauna tukun sai kuma mu sako abin da aka yi muna fatan alƙawuran da muka yi akan wannan mutane da su zartar da shi na turo wuraren tafsiri da kuma karɓan wanda za a turo su da kuma su ba da waɗanda za a karɓa daga wajensu waɗanda kuma ta goma shi sai sa daga ƙasa aka zo aka ɗauke su shi kenan dama gurbin su sai a iya sa wanda suka amince ko idan yana da na'ibi yana iya sa na'ibin a wajen Allah ya kai wannan lokaci din to dai abin da zan abin na ƙara shine gaba ɗaya zan ƙara idan ka tara dukkan masu wa'azin da musamman wa'azin Sheikh Ahmad Tijjani da kuma ainihin na wani ne bal yawwa duka irin abubuwan da aka yi wato sun yi mana gargaɗi ne da irin saken da aka yi da kuma wasu guraren da sun kafa gaurori na addinin musulunci amma sakaci da zalunci ya sa sun koma baya kamar ba a jinsu har ya kai mu a halin yanzu waɗanda suke da kwaɗayin wani abu na ƙasa domin ba wai domin da nufin cewa za su taimaki waɗansu masu addini ba ne inda ina nufin za su taimaki waɗansu masu addini ne suna ina a ƙasashen turai kanisa ko kuma ce coci-coci nawa aka sayar aka mai da shi gurin shakatawa wasu aka mai da shi wajen masallaci duk ba su yi wannan ba sai su taso Najeriya a nan ne za su ce za su taimaki waɗansu masu addini wa ganin cewa ana musu abin nan wato musguna musu wannan kawai an raɗe da shi ne akwai manufan abin da suke nufi kuma manufan nan lallai idan kun lura da karatun abin na Ahmad Tijjani lallai wannan shine babban manufa ta domin su duk abin da za su yi menene za su amfana kafin tunanin abin nan goya wani abu don haka sanya wannan al'umma ta musulmi gaba ɗaya ko kuma na arewacin najeriya da karan tsana ko barazana wannan ba sabon abu bane a cikin addinin musulunci dama an saba samu mu ɗauko daga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam waɗanda suka rasa abin da za su faɗa a lokacinsa sai suka ce har da ku wasu ru'ali hadu قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين to a lokacin da suka rasa yadda za su yi da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da tambayoyin da ya musu sai suka ce to yanzu ba maganar tattaunawa ba ne a yi amfani da ƙarfi shi kuma amfani da ƙarfi ana yin sa da ƙarfin dukiya ana yin sa da ƙarfin makami ana yin sa da kuma ƙarfin mulki to duk guda uku sai da suka hada a lokacin da suke kokarin su halaka annabi ibrahim domin sai da suka yi amfani da dukiya suka tara ainihin abin da za su hura wutar ƙarfi kuma sai da suka yi amfani da na'urori ma wanda yake da su iya jefa shi a cikin wutar amma subhanahu wata'ala ya ce me wa wutar sai wutar abin da kuma
قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم
subhanahu wata'ala shi sun gama shirin su kaf sai muka ce wutan kuma ta zanto mai sanyi bayan mai sanyi kuma ya zanto aminci ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam abin da yasa na fara da wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu dukkan barazana na cikin gida ko na waje kalma kwaya daya hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil Imam Buhari ya rawaito cewa a lokacin da aka jefa Annabi Ibrahim alaihi salatu wa salamu a wuta shi ma yana daga abin da ya faɗa hasbunallahu wa ni'mal wakil dan haka dukkan abin da barazana wadda Najeriya ko ko musulman Najeriya suke fuskanta kada su manta da wannan kalma amma kamar mai wa'azi ne na gaba ba wai faɗanta kafai kawai na fatar baki ba yadda da ita a zuciya da kuma aiwatar da abubuwan da mutum ya samu ikon aiwatarwa wadda ke karantar da wannan kalma haka nan kuma a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ƙoƙarin zinji ya jira ainihin albadarin sukura shi ma sai waɗansu abin da munafukai suka taru suka ba shi wani labari kamar da yake cikin suratul araf a suratul ali imran Allah zina الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
to duka dai muna magana akan sinadari da kuma mahimmancin wannan kalma ta hasbunan lahu wa ni'mal wakil wa dukkan barazana ko musibar da musulmi suka tsinci kansu a ciki lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita wannan fagen fama sai munafukai daga cikin musulmai suka ce masa lallai kafirai sun yi mummunan taron dangi a kansa da shi da sahabbansa faɗin su wannan da suka ce kuma ma'ashau ku ji tsoronsu sun ba su wannan labari da kuma umarnin su ji tsoronsu sai wannan kuma maza da imanin su kuma musulmai sai suka ƙara imani sai suka ce hasbunan lahu da iman wakil wato wannan kalmar sai ta kasance maza da imani ta ƙara musu imani bayan ta ƙara musu imani ƙarshe kuma da aka fita wajen bugawa sai kasance musulmai sun zo sun yi nasara subhanahu wa ta'ala da ya taimaki annabi ibrahim alaihi salatu wa salam ya taimaki annabi ibrahim a annabi a- a muhammad sallallahu alaihi wasallama a irin wannan hali shi ne dai yana nan ba a canja wani Allah ɗin ba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan amfani da ƙarfi bayan sun gwada a kan annabi Ibrahim sai aka je cikin suratul Buruj Kutila ashabul ukhdud قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود duka takaitawa da yankewa an samu wani sarki wanda shi ma ya yi amfani da ƙarfin mulkinsa a kan dole ya fiye da mutane da kan imani da Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai su koma imani da shi kansa shi ma yana da wani matsayi a addini kasancewa jama'an su fuskanci wannan ba sai ya ce a tona rami shi ma a haɗa wuta wanda duk ya zo idan ya koma daga baya ya bar imani na musulunci ya koma imani da kuma ka to shi ke sai a bar shi amma idan yana kan addinin da musulunci a jefa shi a cikin wuta haka nan suka yi ta yi abdullahi ibn abbas kuma ya rawaito mana bayan sun gama jefa musulman da suka kidawa sai rita sai kuma wutar ta tashi wajen zirabi arba'in ita kuma ta kora su da haka haka Allah subhanahu wa ta'ala yake yi da azzalimi a duk lokacin da yake zai amfani da bawansa na mulki bayan wancan da aka yi shi gabanin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma dan ta da shekarar da za a yi ba annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma aka samu shi ma wani mai mulki wanda ya taso zai murƙusa musulunci zai murƙushe musulunci gaba ɗaya sai ya fara da wucin haushi da ɗakin abu subhanahu wa ta'ala ce mene alam tara بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول
to wannan ma misali na da ya zo na biyu shi ma kokarin amfani da fur- da mulki ne da kuma fin karfi wanda aka taso gaba ɗaya ɗakin ƙaban ma za a rusa shi saboda kuma zalunci kawai sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa shin baka ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ba da waɗanda suka zo da giwaye ya mayar da mummunan makircin su ya koma gare su kuma ya sanya su suka zanto kamar ainihin ka'asu mako wato ya kasance kamar karmami wanda yake an tattaka shi saboda haka bisa karantar wannan da waɗannan manyan malamai suka yi mana babban abin nema tsarkake zuciya kyautata aiki kyautata zamantakewa da kuma mai da al'amari ga Allah subhanahu wata'ala duk wanda haka bai yi masa ba yace akan wannan ne zai zai murkusa waɗanda suke masu imani ya fito da wani abu da ba a fili amma a ƙarƙashin ƙasa wanda yake neman dukiya ke kawo shi muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki mataki a kansa kamar yadda ya ɗauka akan waɗanda suka gabata sai kuma na ƙarshe abin da zai jawo hankali shine kamar a ce watanni hudu ko biyar da yawa malamai sun yi hudu gobi inda ake cewa wato subhanahu wa ta'ala ko bi yana hannunsa ne inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من ناصرين subhanahu wata'ala yana cewa inna allaha lalle subhanahu wata'ala da yughayyiru ma bi qaumin ba zai canza abin da mutanen suke cikin sa na jin daɗi kamar inda masu wa'azi suka yi mana bayani shekaru 20 ko 30 baya yadda muke cikin morewa da jin daɗi ya dawo da mu cikin wannan hali da muke ciki na tsoro da yunwa da kuma ɗarɗar ba kana gida ko kana hanya ko a ina kake sai saboda a dalilin mun canza abin an canza daga inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maganin su shine yanzu a yi kokarin komawa asalin gurbin da aka taso Allah ya alƙawarin ba zai canza wa mutane ni'ima ba ko kuma zai canja musu azaban da ke kansu ba sai su kansu sun canja wa kansu abin da nake son kawo misali a nan watanni biyar da malamai suke ta wa'azi game da tsada da tashin abinci aka ce komai yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala shine mai ɗaga farashi shi ne mai sauke farashi duk da abin da ya faru yanzu wato wasu abubuwa ne waɗanda ke dama Allah ya bawa kansa sani wa yake da sanin ainihin abinci zai dawo kamar yadda yake abin nan yanzu kaga wannan duka yana hannun Allah subhanahu wataala dama shi ke ɗaukaka farashi shi ne kuma ke sauwaƙe farashi da haka subhanahu wataala idan ya nufi wani abu mai muni babu wanda zai kare shi matuƙar da na canza ba haka nan kuma idan ya nufi wani abu wani alkhairi babu wanda zai kautar da wani alkhairi din ya sa sun samu wani abu wanda yake ba alkhairi ba da fatan subhanahu wata'ala shi babu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu waɗanda suke ƙoƙarin gurɓata wannan lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa masu shirya daga ciki Allah ka shirya da su waɗanda kuma ba masu shirya ba ne Allah ka ɗauki matakin da ya dace a kansu shugabanni tun daga gidajen mu har ya zuwa angoyi da kuma ainihin local government da state da kuma ƙasa duk wanda Allah ka ga yawan shugaba da wani basira da wani hikima a wajensa da haka muna fatan Allah ya ƙara mana haƙuri da juriya da basira da dagewa duk da haka Allah karka bar mu da laifin karka bar mu da dabaran mu ka haɗa mu da wato mashawarta na kwarai kuma ka dora wa kuma akan hanya da zuciya da yan waɗannan kalmomi yake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
wa alaikum